الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله سبحانه وتعالى kamar yadda jiya ya santa mana ‘yan wuta, wato munafikai’ da kafirai da suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ƙarshen makomarsu in suka mutu a cikin wannan hali ba su tuba ba ya zo ya mana tahaddi fito na fito da masu jayayya da wannan babban littafi na alkur'ani yake cewa in kun kasance da gaske kuna kwankwantan cikin abin da muka aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi to ku kawo koda sura guda ɗaya wacce take misalin ta alƙur'ani in ba za ku iya ba wadda u shahada a kummin dunillahi in kuntun sadiqin ku je ku gayyato wato ababen tarayyan ku masu zaman ku shaitu da kuke bautawa su taimaka muku kawo in kuna da gaskiya cikin cewa alƙur'ani daga annabi ne ba Allah bane aiko shi daga ƙarshe dai Allah ce to fa illam taf'alu idan ba ku aikata abin da aka ce muku ku kawo ba wato kun gajiya walan taf'alu har abada har ruwa tashin kiyama ba za ku iya ba kenan fatakun narar lati wa quduhan nas wal hijara ku kiyaya ku kiyaye da imanin ku nan da aka tanade ta wanda abin hurawanta mutane da duwatsu to ku kayi shiganta ku zama masu imani ku bar bautar wani Allah ba Allah ba wanda take ita wuta uiddat lil kafirin wuta dama an tanade ta ce ba a musulmi ba an tanadi wuta ne ga kafirai duk wanda kaga ya shiga wuta musulmi to ba dan shi akai ba sai dai za a je a wanke shi ne amma a shiga wuta dindindin har a tabbata ba a fita ba sai kafiri amma bayan wasu shekaru an shiga wuta inda akwai imani to za a fitar da dukkan wanda yake da koda ya kwaya zarra na imani ne a zuciyarsa za a fitar shi daga ceton nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita wahala ko ta ko yar kadan ce ba ta da dadi shi yasa ake ta fafutuka a samu a tsira ba tare da an je an yi wannan wanki ba wa bashirul ladzina amanu aya ta tattaho sai ta ce ai albishir ga wanda suka yi imani wa amilu salihati bayan musu wani ta jibira da wani wa utu bihi sai ta ba su abinci iri iri mutashabihan yashbahu ba'dahu ba'dan sashi yayi kama da sashi launan a wajen kallo amma wa yaktarifu ta'aman idan ka dandana shi da zakin sa da yadda zai gamsar da kai ba irin wancan bane walahum ga ‘yan aljanna an tanada musu azwajin mateku, ba zaujatin ba, ba mata ɗaya ba, ba ƙololi a mallaki hudu ba irin na duniya, a'a, walahum ga ‘yan aljanna fiha a cikin aljanna akwai azwajin akwai matekun aure, minal huri daga cikin huri la'aini ɗin nan da ake faɗi, fararen mata kyawawa wa gairiha da wanda suke ma ba na hurul ainin ba. kuma wa'annan matan mu'ahharatun tsakaka ne an tsarkake su min alhairi wa'in mata na aljana ba sa haira wa kullu qazrin duk dukkan abin da ti wanda zaka kyamashe shi babu shi a cikin su Allahu akbar haka kuma ba za a tubda yawo a cikin aljanna ba ba kaki ba majina ba bayan gari ba fitsari ba gajiya ba barci ba tsufa ba yunwa ba kishirwa kuma ba fargaba kuma babban abin da yafi komi dadi wannan ana ma fi sudurihim min gille duk abin da yake cikin kirjin su wato zuciyarsu na riko ko na hasada ko na kyashi to duk an zazzare shi daman kansa shiga aljannar sai an ba su wani ruwa sun sha kuma an sa sun yi wanka duk abin da yake na waje ya fice abin da yake na ciki ya fice ba wani fargaba ba wani hasada sabanin duniya duk abin da kake da shi watakila za iya ganin wani ya fi ka eh to ita lahira kowa daidai ne ba za ka ji aljannar wani ta fita ka ba ba za ka ga wani ya fi ka ba duk shekarun ku ɗaya ne haka ma sai kuma shekarun su ɗaya ne uruban ataraban duka shekarun su ɗaya ne kuma kowannensa kowanne mai lafiya ce kuma shi ma namijin mai lafiya ne kuma ba kishi kuma ba jin haushi kuma ba tsufa walahum fiha azwajun mutahhara sun tsarkaka ba sa haihuwa ba sa jinin al'ada sune azwajun mutahhara yace sai mufassir yace mutahhar sai yace wanda suka tsarkaka min alhairi ba sa jinin haira wa kullu qazrin dukkan wani datti ma da zaka gani a jikin mace to matan aljanna babu wahum su dai ‘yan aljanna fiha a ciki, kaliduna za su dawama har abada ba wusu cewa, maki suna abadan za su zauna a cikin aljanna har abada, la ya kunauna basa ƙarewa, wala ya kirjuna basa fita, kuma ba za a fitar da su ba, kullum suna cikin jin daɗi. Allahu Akbar. Da yake wa gairi ha, matan hurul aini da kuma wasunsu to malamai sun wasa kwakwalwa shin aljanna an ce za a aura mutane yan aljanna mazaje mate ku da yawa to ina matsayin matan da aka zauna da su a duniya aka yi ayyukan ibadan nan na yau da kullun sallah da azumi da sauransu shin su ma ana maganar hurul aini an ce mata ne kyawawa wanda idan da mace ɗaya za ta sauko duniya ba bakin namijin da zai iya amfani kowa da kowa zai halaka. Da matar hurul aini za ta ɗan sako kanta ta leƙo duniya a ganta, da gaba ɗaya ranar za ka kasa ganin hasken saboda haskensu. Matan hurul aini da za ta ɗaura zani guda ɗari ko sama da ɗari za ka na ganin jininta da ɓargonta yana yawo a kin haske. To idan an ce wa'incan ga kyansu ga yanayinsu, to ƙaƙa kuma matekun duniya da aka sha wahalar ibada da su. Muhashi sai ya ce, Nisa'ud duniya, matekun da aka zauna da su a duniya aka yi aikin ibada, faƙad warada, hakika an samu hadisi ingantacce, anna nisa'ad duniya, lalle ne matekun duniya, yakun ajmala min al-huril ain za su kasance sun fi kyau da ƙaye sun fi ‘yan matan hurul aini. Su ‘yan matan hurul aini ai ba su yi sallah ba, ba su sha wahala ba, ba su yi azumi sun sha kishirwa ba, saboda ka harkensu da ake faɗa matan ka fudu da kabari a duniya ko guda uku ko guda biyu ko guda ɗaya to sun fi wa'incan mata na hurul aini kyau da ƙaye. Eh, yau ai saboda su sun sha wahala, kuma idan kana da matan sai misali sai kwana ya ƙare sai ka mutu ka basu sai suka je suka auri wani kuma daɗin kun zama kun zama ta kuma mata addini ta zama tana addini abin da ya jawo maka ruwa da ita mutuwa to idan an je lahira shin mijinta na ƙarshe ne ko za ta zama matar mijin da suka sha wahala to malamai sai maganganu wajen kashe uku wasu suka ce ai matar namiji na ƙarshen da ya aura ita tasa ce wasu suka ce a'a matar na farkon ne wasu ka ce a'a idan an je lahira duka sun samu aljanna to shikenan sai a ce sai ki dauki wani ɗaya daga cikin mazajen ki da suka aure ki tunda na farko mutuwaye ki dauki ki zabu wanda kike so wanda kuka fi ibada da shi kuka fi zama da shi lafiya shikenan in ta dauka shikenan in ko da ma kadara ta sa wata kilwan da ya fara aurenta bai samu aljanna ba ko kuma na biyan ko na ukun wata kilwa bai samu aljanna ba kaga wanda yake ya samu aljanna kawai ta sace an samu hadisi ya gangaro anna kulla rajulin kowane namiji daya juzau wiji za a aura masa a aljanna bi arba'ati alafi bikirin da ƴan mata ƴan mata ƴan mata dubu hudu wa samaniyatu alafi ayyumin da kuma bazawarai guda dubu takwas wa mi'atu haura da ƴan matan hurul ainin nan guda ɗari da kuma matansa da ya bare ko uku ko hudu ko biyu ko ɗaya to idan aka ce wa'annan mate ku duka na mutum ɗaya ne a hankalinmu a tunaninmu a yadda ake zamantakewa na duniya sai ka ce ai ba za a iya mala ba to ai aljanna ba irin duniya ba ne kwanan nan muka yi maganar aljanna wa jannatin ardu has samawati wal ardu aljannar mutum ɗaya faɗin samai da kasai ne inda za a ɗinka su akwai kuma aljannar mutum ɗaya da wato faɗin duniya nan sai an ninka ta sau goma ita ce aljannar mutum ɗaya to kai ɗin ma ba irin yadda kake yanzu za a barka ba in ka shiga aljanna a'a za a barka ne da girma irin na halittar annabi Adam na farko domin annabi Adam kamun sa wato kamun 60 ne irin nasa ba irin kamun irin namu ba to kowa ba irin yadda yake ba sai an mai da shi kamar kakansa annabi Adam girman sa da kuma karfin sa saboda haka kuma a rana daya wa'annan dukan matekun a rana daya zai iya zama da su kuma ba tare da ya gaji kuma ba tare da sun ji haushin suna kishi da ƴan uwansu ba ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي ألا كبام إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بؤودة فما فوقها dalilin saukar wannan aya da aka karanta ta farkon wannan rubu ta sauka ne saboda amai da raddi ga Yahudawa yayin da Allah ya buga misali bizubabi Allah ya buga misali da kuda akan sa laifi a gumakansu da Allah ke cewa in yaslubhum zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu idan kuda yaje ya dauko wani abu daga jikin abin da aka ajiye na abincin gumaka to kuda su su gumakan tunda ba su da rai ba su amfani ba za su iya kwashewa su ce bar mana abin da aka kawo mana bar mana kuda ma kaga yafi su muhimmanci kenan haka aka zo aka yi maganar aka ce masalul ladzina takazu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabutit takazad baita misalin wanda suke rike wani Allah ba Allah ba suke ce sune za su taimake su kamar misalin tautau ne giza gizo yaje ya riki gida kaga gidan giza giza tautau baya maganin rana ba maganin sanyi ba maganin ruwan sama kuma duk abin da zai iya zuwa zai iya samun sa saboda haka shine misalin bautar dodo ba za ta sai maka komai ba za ta maka amfani ba to da aka saukar da wannan sai yahuda suka kuma suna ce a ashe ma Allah ya aka yake haka yake bada misali da abin da yake ma ba shi da muhimmanci ba shi da muhimmanci yake bayani da tautau ko da kuda to shine sai aka mayar musu aka ce a'a inna allaha lalle ne ka sani Allah la yastahayi baya bari asali istihya'i a larabci kunya to ba ka ci fasara ka ce Allah baya kunya ba dan kunya wata aba ce da ake samu a jikin dan adam wannan shine amfanin su wa'annan malamai masu tafsiri da suka zo suka zara akwai kalmar da ba za ka faɗe ta da yadda ake fasara ta da larabci ba inna Allah ka sana Allah la yastahayi baya barin an yi riba masalan ya buga misali ma ba'udatan ko da ma wato sauro ne fama fauqaha ko sama da sauro Allah halittarsa yana iya buga misali da shi kowane irin misali ne ko kudan ko tautau ko namli tururuwa da aka bata sura guda ko suratul nahl kudan zuma ko menene Allah yana iya buga misali ma ba'udatan wato koda sauro ne fama fauqaha ko sama da sauro ko abin da yake sauro ne ko ƙasa da sauro ko sama da sauro shi ba'uda wannan sauro da ake faɗi wato shine ɗan ƙanƙani daga cikin sauran fama fauka hakoko babban sauro ɗin akwai ƙarami akwai babba kuma akwai wanda ma bai kai shi ba akwai kiyashi akwai ƙwayar zarra to idan ka ce sauro suka ce huwa sigarul buƙi su ne ‘yan ƙanƙanan nan, ana amfani da shi ana ce masa namus, ko ku ana ce masa jan kiyashi, amma dai a ƙarab wanda ya fi kusa ɗin shi ne dai wannan sauro da aka sani. Sauro dai da aka sani wanda yake damar da mutane, wanda daga yanzu ma ba za ka iya barci ba wani lokacin sai an kunna igiyar leko ko ku an shiga wani gida. menene yasa Allah ya ce baya barin ya bada misali da sauro ko sama da sauro ko ƙasa da sauro domin shi sauranan wani halittar Allah ne mai abin mamaki halittarsa tana bada mamaki domin gashi kamar kankani sosai kafa daban-daban yana da kafofi guda shida sauro yana da fikafikai daban-daban guda hudu wa kurtumin tawilun sauro yana da hanci mai tsawo wanda shi yake sokawa ya tsotsa abin da zai tsotsa kuma wa ma'a ru'ufihi tare da wato rauninsa wa sigarihi tare da kankanta jikinsa idan sauro ya samu dama ya katulul jamal azima yana iya kashewar raƙumi babba ko bijin babba shi yasa in damana sai damana sai ga masu dabbobi suna kokarin fura yayi wanda an fura yayin zai da sauro saboda sauran yana iya kashe su kuma sauro Allah yana iya azaba da shi shine ya kashe wani babban masarauci wanda ya mallaki duniya wanda ake ce masa namaruzu sauro ne ya kashe shi kuma sauro saboda kaifin bakinsa idan zai ciji dan adam a jiki abun ma maki ba zai ci jigun laushi ba in ka kula ya fi son gun tauri ya fi cin kafa ko ku hannu ko ku wani gun da yake da tauri dai nan zai fuda in ya fuda kuma ya tsotsa abin da zai tsotsa to wannan shine sharrin sauro to Allah inna Allah la yastahi Allah baya barin an yadari bai buga masalan misali ma ba udatan ko da sauro ne ma fa ma fauka ko sama da sauro fa amma allazina amanu wa inda suka yi imani wa ya'lamuna sun san an cewa wannan misalin alhaqu gaskiya ce as-sabitu tabbatacciya alwaqi'u mawqi'ahu wacce take aukuwa a ma'aukata min rabbihin daga Allah ubangiji wa amma allazina kafaru amma wanda suke kafirai to ya kunu nan an bada misali irin wannan sai su ce ma za arada Allah mi Allah yake nufi bi haza masalan da irin wannan misali qala ta'ala sai Allah yace yudillu bihi kasiran yana batarwa da wannan misalin da yawa daga barin gaskiya saboda kafircin sai su bata su ce me yasa Allah sa irin wannan misalin wa yadi bihi yana shiryewa da wannan misali kasira da yawa daga cikin mu'minai wato li tasdiqihim bihi saboda gaskatawa wa ma yudillu bihi ba wanda Allah yake batarwa ko ba wanda suke bata da wannan irin misali illa al-fasiqina sai wanda suka fice daga birin gaskiya na'am الذين ينقضون أهل الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
الذين ينقضون أهل الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الكافرون سواء ne fasikan an cewa ma yudillu bihi ba wanda suke bata daga irin misalan da Allah ke bayarwa irin kuda ko tautau ko sauro illa fasiqina sai wanda suka fice daga bin Allah Allah ne sune wa innanda yanquduna ahadallahi suke warwarewan alƙawarin Allah ma ahadahu ilaihim abin da Allah ya musu alkawari zuwa gare su fil kutubi a cikin littattafai min al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin warware alkawarin kamar imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar domin su yahudu da suke da littafin at-taura da su nasaru da linjila take hannunsu kowane ɗaya daga cikin wa'innan littattafa akwai bayanin annabi akwai kuma siffar annabi akwai kuma alƙawarin cewa in annabin nan ya zo a ƙarshe za su bar addininsu za su koma kan addinin annabi Muhammadu. Shi kenan ana nan ana nan suna kan wannan, har ya zama in sun yi rikici da arna wanda ba su da littafi, mushirkan ma larabawa, sukan yi tawassuli sukan tsanantu, su ce Allah ka taimake mu albarkacin wannan annabin nan na ƙarshe da zai zo a ƙarshe, ka ba mu nasara a kansu. shi kenan idan aka je aka gwamza yaƙi yahudawa ko nasaro sai su ci nasara kaga sun yadda ana nan ana nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi sai sarwara alƙawarin suka ce sam sam ba zancen cewa akwai wani annabi kuma in akwai ma wasu ce ba a cikin larabawa ba sai dai a cikin yahudawa duk sifofin da suka suka suka caccanja in an ce ga kamannin sai ce gashi suka babbata to shine Allah zai ga mana halin su allazina sune wa'annan da yanquduna suke warwarewan ahdallahi alqawarin su da tsakanin su da Allah da cewa in annabi ya zo za su bar addinin su wannan kuwa tun kafin annabi Isa alaihi salatu wassalam a haife shi tun daga annabi Adamu har zuwa ga annabi Isa alaihi salatu wassalam ba a aiko da annabi sai an yi intabiyu da shi sai an yi alkawari da shi ya sa hannu tukun a bashi dama a tafi a nada shi ya zama annabi to li'annal ahad allazi huwa amrullahi bil imani wato alkawarin shine umurtan da Allah ya yi su imani da annabi kada hasala fala yanquru wa innamal ladhi yanquru abinda suka warware shine al-ma'muru bihi abinda aka musu umurni da shi wannan ko shine alƙawarin da aka yi a harshen annabawa wa idza kazallahu misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqarartum wa akadtum ala zalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin ومن تولي بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون wannan alƙawarin shine wanda kowanne annabi tun daga annabi Adamu har zuwa ga annabi Isa ƙarshen annaba sai annabi Muhammadu kowanne annabi idan aka bashi annabtar sai an ce to Allah ya riki alƙawari da kai cikin abin da zamu baka na littafin da zaka zo da shi wa hikmatin da shari'a ka yadda idan kana cikin gudanarwa sai wannan annabin ya zo na ƙarshe za ka gaskata abin kuma da annabin ya zo ya gaskata abin da yake tattare da kai, shin za ka bar naka ka koma nasa za ka yadda da shi, za ka yi imani da shi, za ka taimake shi da kai da jama'ar ka ku sauka ku bar naku ku koma nasa? Sai an yi haka a kowane annabi. Ƙalu sai duk annabawan suka ce a ƙararna mun yadda duk san da muke gudanar da aikin annabta idan wancan annabin ya zo mun yadda za mu ajiye namu za mu nasa kala fashadu sai aka ce sai Allah ce to ku shaida ku sa hannu ku shaida ku sa hannu babu zancen canji babu zancen fashi ko kuna da jama'u dubu nawa in annabi ya zo ku ajiye na ku koyi nasa Allah ce wa ana ma'akum ni ma tare da ku mina shahidin ina daga cikin masu shaida faman tawalle ba'd zalika duk wanda ya tawaye ya juya bayan wannan alƙawarin ka ji fa a annaba ake faɗa duk wanda ya juya ya tawaye bayan yayi alƙawarin zai bar nasa kan mana annabi Muhammad sai ya tawaye fa ulaika humul fasiqun kaje ba dan Allah bane kaga mutum haka bai sai faɗa ba ka duba matsayin annabta wanda fa yake yace ba zai komo yayi biyayya wa annabi Muhammad ba to ya ya fice kenan daga bin daidai to ana nan ana nan su annabawan ba su fice ba suna tafi bayan annabawa sun kare annabi Isa ya koma ga Allah shine annabin karshe kafin annabi Muhammadu su Yahudawa da Nasarun masu rike da wannan addinan haka suke suna gadara san da Annabi ya zo shikenan walamma ja'ahu ma arahu kafaru bihi abinda suka san shi alisa ta masu da yazo sai suka kafirce to shine Allah yake ce allazina wa innan da yanquduna suke warwarewan ahadullahi alqawarin nan na Allah min ba'd misaqihi bayan an kulla shi Allahu akbar Allah ne yanquduna ahadallahi wanda suke warware alƙawarin Allah shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'da misaqi bayan an kulla shi an karfafa shi wa yaqdauna suke yayyankewa ma amara Allah bihi an yusala abinda Allah ya umarni a sadar kamar imani da annabi kamar sadar da zumunci kamar ayyuka masu kyau wa yufsiduna fil ardi suke yin barna a bayan ƙasa bil ma'asi da laifi wa ta'awiki anil imani da kuma noyaya mutane wajen kan imani ulaika al mawsuhun bima zika wa'inda aka sufanta su da wannan laifi humul kafiruna sune suka yi hasara limasirihim ila an-nar saboda makoma su tace al mu'abbadat alaihim wanda aka tanda musu har abada saboda haka rashin imani da manzon Allah da kuma warware alkawari da kuma wato warware zumunci wannan haramun ne a cikin addinin musulunci wa yaqad'una suke yayyankewan ma amara Allahu bihi an yusala abinda Allah yayi umarni a sadar da shi Allah yayi umarni a sadar da zumunci min wasal zirrahimi ay alqaraba min al-ihsani ilayhim kamar kyautatawa yan uwa kamar kyautatawa dangi wa muwasatihim kamar taimakonsu wal birri bihim kamar yi musu dattaku duka wannan aiki ne wanda yake na imani idan mutum koda musulmi ne na sallah baya sadar da zumunta to ya bar wani abu mai lada a cikin ka'idodin addinin musulunci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zumunci shine arrahim suna ne daga cikin sunayen Allah sai ya tsaga shi ya sa shi a tsakanin bayi saboda haka kullun zumunci tana nan rataye a jikin al'arshi Allah yana cewa man wasalaki duk wanda ya sadar da ke zumunta wasaltuhu zan sadar da shi bisa abin da yake nema wa man qada'aki ke zumunci duk wanda ya yanke ke ce ba ruwansa da dangantaka ba ruwansa da ba ko qada'atuhu ni ma sai na yanke shi saboda haka zumunci sada zumunci abu ne mai kyau kamar yadda yanzu ake dauka a zama shi da abu mai rauni wato sada zumunci ba wai ba wai dan uwanka yazo ya kyautata maka kai ma ka kyautata masa ba a'a ba wannan bane koda ya munna maka din kai ka kyautata masa kyautatawan in kana da abin kyautatawa kai ka kyautata masa shine ka sada da shi shi in ba shi da abin da zai baka yayi ziyarce ka idan ya ziyarce ka kuma karka ce ya zo dora maka nauyi a'a ka dauka ya zo ne ya ziyarce ka dan Allah shikenan kai ma ka taimaka masa shi wannan ya zo ya ziyara kai ko da kake da abin bayarwa ka taimaka masa shine sadar da zumunta Allah ya samu dace ulaika humul kasiruna kaifa takfuruna billahi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يهيكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يهيكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله يا أهل مكة أصلا سوكا كوكو يا دكا متانا دنيا كاكوكي كافر تشيواد الله waƙad haƙiƙa shi Allah ɗin ya ce wa kuntumu amwatan da fa ku matattu ne, da ku matattu ne, menene matattu da kuna nufin mani. In ku ɓangaren wasu ƙwai ne da kuna ƙwai, kaga ai ƙwai macece ne. Wa kuntumu amwatan da kun kasance ku matattu ne, kuna nufin mani fil aslabi a cikin tsatsan iyayenku. Ana nan, ana nan, ana nan fa a hayakun. Sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya rayar da ku fil arhami. a cikin mahaifa, kuna nan da ya rada ku a cikin mahaifa, wa duniya ya fitar da ku duniya ya hura muku rai. Ana nan, ana nan idan an fitar da ku daga cikin mahaifa, kun sai abincin Allah, kun sha arzikin Allah, kun sheƙi numfashin da Allah ya aiko na iska, yana nan, ana nan in kuka gama shekarunku ko shekara arba'in ko sittin ko saba'in. Ana nan sun mai mitu ko sai ya kashe ku inda intihai ajaliku lokacin da ajalinku ya ƙare. ana nan ana nan bayan ajali ya ƙare an shekara ɗari ko dubu a taƙaice dai kowane wanda ya kwanta a cikin kabari zai yi shekara misalin dubu ko da baka kai dubu ɗin ba dai za a kai daɗewar misalin shekara dubu sun ma yuhu kun ana nan ana nan sai Allah ya rayar da ku bil ba'asi da tashi sun ma ilai daɗa kuma zuwa ga Allah ɗin ne turja'una za a komar da ku turadduna ba'al ba'asi bayan an yi tashin kyama za a mai da ku fa yujazikum bi a'malikum shikenan sai ya saka muku da dukkan ayyukan da kuka yi to ubangijin da yake wannan alkhairi kaifa takfuruna bihi kakaba ai akafirce ga Allah ya samar da kai ba kai ya rayar da kai a gunda in ba dan ya ce za a rayu ba da za a mutu saboda zafi da rashin iska shine cikin cikin gatima shikenan da aka zo za a haifu din haihuwar ma in ba dan Allah ya yasare ba sun masabila yasarahu ba dan Allah ya sauƙaƙa hanyar da za a fito ba nan magun mutuwa ne bayan an fito din kuma ba dan Allah ya maka gata ga iyaye ga masu kula ba in aka barka sauro kawai ko kishirwa kawai ko yunwa kawai in ba a bada damar a baka abinci ba nan ma zai kashe ka ana nan ana gwagwarmaya aka girma wa kad khalaqakum atwaran aka girma ana yarinta aka je karfi aka cika karfi aka yi hankali ana nan ana nan kuma har aka girman da kuma za a sake koma baya har kwanan ya kare kuma sun maimitu kun Allah ya kashe ku yayin da ajalin ku ya kare kuma Allah ya sake tayar da ku kuma ku koma zuwa gare shi dan aljanna ya samu aljanna Allah ya sa da mu dan wuta ya samu ta to wannan alkhairin da aka yi kaifa takfuruna ubangiji yana tambayar mutane kaifa takfuruna billahi me yasa kuke kafircewa Allah bayan wannan alkhairin da ya muku to ana gaya wa mutanen Makka asalin sauka ko ko kafirai to mu musulmi mu ma ana mana hannun ka mai sanda alhamdulillah yanzu dai kusan kowa musulmi ne to amma fa aikin musuluncin ya kamata a yi ƙoƙari a yi ƙwazo ana aikin da musuluncin ya ce a yi in can asalin sauka ana ce musu kafirai ne suna bautar dodo to mu musulmi ne muna bautar Allah kuma amma a cikin bautar Allah namu akwai gyara ai kokari a gyara kuma a ci gaba da ibada a aikata alkhairi a zauna lafiya tsakanin kowa da kowa summa ilai turja'una zuwa ga Allah din za a mai da ku wannan muzumunta mutanen duniyar mu ta yau ko zafin rayuwar ne ko ɗabi'ar mu ne ta mutanen yanzu kowa nafsi nafsi kaina kaina yana fama ya rauni sadar da zumunci abu ne mai kyau a musulunci annabi yayi maganganu a kai ayoyi sun yi maganganu a kai saboda haka amma yanzu yana fama ya rauni sai kaga dan uwa watakila bai san dan uwansa ba sai kaga dangi bai san danginsa ba wani yana so yayi ziyarar saboda sadar da zumunci amma sai a masa mummunan fasara to do Allah mu yi kokari mu sadar da wannan zumunta irin yadda addinin musulunci ya tsara kai mai dama dama ka taimaka wa dan uwanka mara dama dama idan abin ya wuce dan uwanka in kana da dama dama har ka taimaka makwabcinka in ya wuce makwabcinka har ka taimaka ɗan anguwarku in ya anguwarku har ka taimaka ba duk wanda Allah ya kaddara zaka zai samu amma ka ce kai ba ruwan dan uwanka me yake min ko ka ce ya dame ka da ziyara in kai aka kai aiki irin na wa'inda suke ba musulmi ba shi ko musulmi ya fi so a ce aikinsa ya zama mai kyau ba irin na wanda ba musulmi ba dalilin rashin kyautata wa ‘yan uwa yakan jawo kana sallar kana azumin in ba sa ba sai an maka ɗauri a cikin wuta Allah kiyaye sadar da zumunci aiki ne mai kyau tunda kaga anan an ce wa yaqda'una su wa'incan kafiran makka asalin sauka suna yayyankewa ma abin nan da amara Allahu bihi Allah ya umarni da shi an yusala a sadar da shi kamar imani da annabi kamar zumunta wa yufsiduna suna yin barna a bayan ƙasa waɗannan su ne masu hasara akwai wata hikaya gajeriya wani bawan Allah mai arziki sai himmatu zai je sauke faradi a ɗakin Allah mai tsarki a wani ƙaunar an ce na wajen mutum wajen kurasana ne shi kenan sai ya tafi ya ɗauki kuɗinsa isasshe na guzuri da kuma kuɗin da in sayayya ta kama zai sayayya. Ya je an yi kusa a yi hawan arfa sai ga kuɗin nasa ya fi ƙarfin guri ya kamata ya rage wani ya ba da shi ajiya. In ya ba da ajiya in an gama aikin haji an hau arfa an yi kwana biyu ko kwana uku ana jifan shi ɗan sai dawo sai ya karɓi ajiyarsa. Sai tambaya a garin Makka aka ce wane ne yake da riƙon amana yake da gaskiya wanda babu fargaba in an bashi ajiya za a dawo a samu ajiya mutanen maka suka yi shiru suka ce to sai dai kamar wane shikenan sai aka nuna masa ya ce to ga kuɗi na yayi yawa ne yawo da su zan tafi aikin haji amma in mun gama aikin haji insha Allah zan zo in karba yace nawa ne kuɗin naka yace dinare dubu ne yanzu dai miliyan 120 da wani abu kenan a naira Najeriya ya ce to babu laifi ka kulle ya ce ya ce kulle ta kai kullin da kasan za ka ke ba zai kuntu ba ya kulle ta sai ba shi shi kenan wannan mutum ya je ya ɓoye kuɗi yana nan yana nan ba a jima ba sai rashin lafiya shi kuwa nan ya tafi aikin haji ya fita arfa rashin lafiya na ajali ba jin magani kafin ya gama aikin haji ya dawo kwana ya yi halinsa da ya ga rashin lafiyan ba na warkewa ba ne kuma yana tsoron kar ya ba da ajiya a iyalansa ko matansa ko yayansa a buɗe shi buɗewa ma baya so a buɗe shi kenan sai matsa kan rashin lafiyan ya hana shi tafiya sai je ya samu wani gefe a gina sai ya toni dami ya toni dami toni dami sai ya sa jakar ya binne ya binne ya gyara gunye da ba za a gane ya ya ya boye kuɗi ba wancan bawan Allah ya gama sai ya dawo sai ce ina ajiya ta ina gidan wani aka ce ga gidan ina ajiya aka ce ai kwanan sa ya kare ya mutu bayan ka tafi yace ya mutu aka ce ina ƴaƴansa aka kira ƴaƴansa ina abin da na bar ajiya a baban ku kace mu baba bai ba mu ajiya ba to ku je ku tambayi iyalansa mata suka ce gaskiya bai ba su ajiya ba kaga kuɗi kenan sun bata kenan sai ya samu zo fatawa ya ce wa mutanen makka ga abin da ya same shi menene mafita suka ce to mafita dai mu in irin wannan ya samu akwai wata rijiya a gefen rijiyar zamzam gefen ɗakin ka'aba idan dare ya raba aka samu wajen sha biyun dare ya wuce ka je ka yi alwala ka yi nafula in kai sallama sai ka je bakin rijiyar zanzan sai ka sa kanka ka ce wani dan wani dan wance ka yi sau uku in Allah ya sa ya cika da imani zai zai amsa in ya amsa zaka ce ina ajiyar da na baka in ya faɗa inda ya baka inda ya aje ko kuwa yadda aka yi ita in ya so sai ka dawo sai ka tambaya sai ya aikata wannan daman ga zamzam din ga daki gifan dakin Ka'aba ne ga nan rijiyar zamzam ko da yake sun gine ta da ana zuwa alaika amma yanzu sun gine sun an zama da ita famfo shabin dare ya yi ya je abin da aka masa ya kira farko shiru ya kira shiru ya kira shiru sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh dawo da safiya ta yi jogun masu da suka bashi fata suka ce yaya aka yi suka ce ai gashi gashi ya ce to watakila dai bai samu rahama ba kenan ko ana daure shi ko yayi wani laifi amma yanzu ka tafi kasar Yaman akwai ta wani rami wani kwari ne ana ce masa barhutu naji malamai sun ce ba a taba zuwa an samu shiga cikin sa ba sai shekara biyu na wani kwari ne kwazazzabo ne mai abun mamaki macizai da sauran abubuwa ne na bala'i suke zagawa tura sun yi sun yi sun yi amma an ce shekara biyu na an samu dama an je an dan ga wani abu a ciki sai suka ce to ka je ka in sha bin dare kasar gefe kafin ka je man din akwai wani kwari da wata rija kai alwala kai nafila sai ka kira wani dan wance ka kira sa uku in ya amsa to ana masa zaton watakila bai samu rahama ba kuma sai ka tambaye shi ina da da na baka sai tafiye je na nafila wani shiru wani sai amsa ina ajiyar da na baka dinare dubu ya ce eh an kaban ajiyar rashin lafiya ya kama ni sai na ji tsoron yara da mata kar na bari su bude su dauki wani daga ciki kaga na ci amana kenan shi ne na tona rami kaza bangare kaza yanzu ka je bangare kaza a gidana a tona rami mai zurfi a samu ajiyar ka ko kunce yadda ka daure ba ai ba ya ce to bawan Allah me ya jawo ka ka shiga wannan hali wanda ko ana kyauta ka zato kai mutumin kirki amma ka shiga wannan hali ya ce eh ba wani abu bane ina dukan ayyukan musulunci illa ma ina da wata ƴar uwa in ta zo sai in ji bana jin daɗi bana taimakon ta yadda ya kamata na taimake ta a takaice dai bai sada zumunta sosai to ya kake wannan wuri an tsaye da ni ne wannan wuri ana min foro gwalgwadon rashin kyautata mata da ne sai an min wannan foron tukun kafin kuma Allah ya fi kenan sai dawo da ya dawo aka tambaya iyalansa gidansa bangare kaza aka ji aka tuna ko kunce kullun ba a takaice shine malamai suka fassara cewa baya shiga aljanna kai tsaye la ya da kulul jannata qadi'u rahim bai shiga aljanna kai tsaye ba in dai mutum mai yanke zumunta ne yanke zumuntan ko ba wani abu bane abinda kake zaka iya kai a dan uwanka shine in kace ba zaka ai ka yanke ba wani abu bane za a je a yanke zaka iya taimaka kace ba zaka taimaka ba kamar yadda wani ya kawo ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ina da ƴan uwa masu rauni duk abin da ya kamata na yi ina yi ina kyautata musu ba sa kyautata mun ka san za ka samu bala'i sai zama kai kana taimakan amma kullum a zagin ka suke ina sadar da su su suna kokarin yankewa ina musu sanyin hali suna mun zafin rai sai annabi ce ka je ka ci gaba da hakan la yazalu Allahu la yazalu Allahu ma aka zahiran ma dumta ma dumta ala zalika Allah ba zai gushe ba yana taimakon yana taimakon ka akan su in dai kana kisa musu ba sa kisa maka to Allah zai dinga taimakon ka yana dora ka akan su matukar ka ci gaba da haka ba wai sai sun yabe ka ba ka musu din suna jin baka musu koko suna zagin ka a gefen babu laifi Allah dinga daga ka yana daga ka matukar ka dawo makana taimaka musu ulaika humul kasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaykum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un dada ga Allah za a mai da ku na'am هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da aka gaya wa kafirai, aka ce, In kun mutu fa, za a tashe ku, in an tashe ku, za a yi sakamako, sai suka ce, Kai, abin nan ba zai yiwu ba, a faɗarsu. Allah ce zai yiwu. Huwallazi, Ubangijin nan da zai tashe ku in kun mutu, shi ne sarkin da kalaka ya halicci lakum gare kuma fil ardi jami'a duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya Allah ya halicce shi ne dan ku litantafi'u bihi domin ku yi amfani da shi wa ta'tabiru kuma ku lura da wanda yayi wannan abu ashe bai kamata a saba masa ba saboda haka daga wannan aya Allah ya bada matsayi a dan adam duk abin da ka gani a bayan ƙasa Allah ya shi ne dan ɗan adam. Sama ne, ƙasa ne, taurari ne, ruwan sama ne, bishiyoyi ne, abinci ne, abin sha ne, duka Allah ya shi ne wa ɗan adam. Litan tafi ubihi don ku amfani da shi, kuma abin da ba za ka iya amfani ba, ai wani abu ba za a yi amfani da shi ba. Ko? Allah ya duk abin da yake bayan ƙasa an ce an yi dan ɗan adam ne, to akwai abin da kai ba za ka yi amfani da shi ba. yanzu aka yi amfani da kunama ne ko maciji ko me za ka yi amfani da kuda? wata atabiru abin amfani ku yi amfani da shi wata atabiru kuma abin lura ku lura da shi shi ne shi muhashi Shehu Ahmadu Asawi sai ce, Litan tafi ubihi don ku yi amfani da shi a sarari da a ɓoye. wa huwa jami'ul makalukati duk abin da Allah ya halitta dan ku yi amfani da shi amma ma adal mu'ziyati banda abin da suke cutarwa wa ammal mu'ziyati amma abubuwan da Allah ne ya halitta amma cutar da mutane suke to ganin su zakai ka lura kal hayat kamar ku macizai wal aqarib kamar kunamai wasibai kamar shaggogin daji yanzu zaki me zakai amfani da shi ko kura ko kerkece gairu zalika da wasu wayannan fa wa min haisul ibrafi amfanin wa ina ka zira musu ido ka zira musu ido ka zira musu ce kai lalle sarkin nan da yake irin wannan halittar ba wanda ya isa ya saboda ka shi ya kamata abota shine lura wai kamar kwado in ka zira ido a kwado kaga kwado ba a ci kuma baya tafiya sosai kuma baya gudu sosai idan ka zira mar ido ka duba ka duba ka duba sai ka ce ya aka yi kwaɗo ya zama haka idan ka zo da abin da za ka cutar da shi ko da wuta ko da wani abu na tsoro in kai kansa sai ka ga ya yi tsalle ga shi ba tafiya ba ne ba gudu ba amma sai ya tsalle wani ya sa yana ƙoƙari ya guje wa abin da zai cutar da shi kuma in ka ce za ka canja masa halitta ko ya zama ƙarami kada ya kai kwaɗo ko ya wuce girman kwaɗo sai ga ya ɓace saboda Allah da ya da shi hakan shi ne ya fi dace masa. Kuma in ka ɗauke shi ko da masu saya masu ci, in ka ɗauki kwaɗo guda ɗaya, a ƙaddara ma akwai masu ci. Nawa za su saya? Sai ka yi sa ka samu wanda zai saya naira hamsin ko ɗari. To a ce ma a sai naira dubu, ai ka ga araha ne. A dai irin yadda yake da dabarar ya kauce kansa daga duk abin da zai cutar da shi to malamai suka ce to ka lura da cewa halittar Allah ne ba irin halittar dan adam ba sai ka je ka samu jirgin sama babba wanda ya fi miliyan dubu dan jirgin sama ya fi miliyan dubu gun ka je ka same shi sai ka zura mar ido ka duba ka ce kai lalle bature akwai abin mamaki shi yayi wannan kai yayi kokari shikenan idan aka fara gobara za ta zo ta kama shi in ka ga yayi motsi sai dai inda halittar Allah a ciki in ba halittar Allah wannan miliyoyi dubban miliyoyi na sai ana ganin sai kone rafai an yi asararsa amma kwaɗan da in an kama shi za a tara a wanda suke ce ba zai fi naira dubu ba shi ko sai ya guje ba zai da ya kona ba ashe kenan wato ka lura da halittar kwaɗan da aka ashe Allah ya kimsa wani abu a cikinsa wa naf'uha min haythu al-ibrati biha fama min shay'in makalukun malam yace babu wani abin da Allah ya halitta illa fi kalkihi hikmatun tabharul uqula sai ya kasance cikin halittar da aka yi a wannan abin da kaga Allah ya hola zai kalakala kuma filar jami'an sai ya zama akwai wata hikima da za ta iya rinjayen tunanin hankali abin da ya kamata ka faɗa in kaga halittar Allah sai ka ce subhanaka ma khalaqta hadha abasan sarki ya tabbata gare ka Allah baka halicci abu dan wasa ba akwai imamu shafi'i ɗaya daga cikin shugabannin nan na masu mazahaba imamu shafi'i aka tambaye shi aka ce akar makalla mun zo da fatawa ya ce mai tambayar ya ce Allah ya ce huwan da zai kalakala kuma fil arabi jami'an Ubangiji shi ne ya halitta wa ‘yan Adam duk abin da yake bayan ƙasa an yi shi don mutum. mai amfani a yi amfani wanda ba za a yi amfani da shi ba a lura a san Allah ne ya yi. To wai, mine ne hikimar da Allah ya sa ya kuda? Aka ru aka zabe Imam Shafi. Wai wane dalili ne Allah kuma ya yi kuda? Yanzu kuda in kai shiru mai kuda yake a mutane. Kaga shi ba za ka kama shi masu kama ma irin su fari su soya ai kuda ba a iya tara shi a soya a ci. Mine ne hikimar yin kuda? Imam Shafi da yake malami ne na duniya masani. sai ya shiru ya ce abin da ya sa Allah ya ƙuda Allah ya yi ƙuda ne don ya walakanta mai ji da kansa shi ne kawai dalili duk wani wanda yake jin shi wane ne Allah ya yi ƙuda don ya walakanta shi don sai ka je ka yi wanka kana jin wane kai ko shugaban ƙasa ne ko sarkin yanka ne ko wani babba ne ka sa kanka sai ƙuda zai sauka a kan yadda zai je sauka a kan kashi wanda ba shi da mutunci sai zo ya sauka akan komai matsayin mutum to Allah ya yi ƙura ne don ya walakanta masu masu isa iji imamu shafi manyan bayan Allah eh walla zai kalaka lakum ma fil ardi jami'an sumastawi ila sama'i da ya da ya halici duk abin da yake bayan ƙasa gaba daya dan dan adam dan ya lura dan ya amfani da shi kuma sun madada istawa ila sama'i sai Allah ya nufi sammai ya nufi halittar sammai. Ba'a da kalkil arzi bayan Allah ya halitti ƙasai da abin da yake cin ƙasai kuma sai ya nufi sammai. Ba za ka ce sun mastawa sai ya daidaitu ba, nan ma mufassir sai ba za ka yi amfani da istawa sai Allah daidaitu a sammai ba. A'a. Sun mastawa ayi kasada masu littattafa za su gani. Sun mastawa ayi kasada sai Allah ya nufi kuma sammai. Fasawahuna sai Allah ya daidaita sammakun. sab'a samawatin guda bakwai ƙasa guda bakwai sama guda bakwai amma ita ƙasa kaga ba a ce huwa allazi khalaqakum ma fil ardi sab'i ba ba a ce an halitta muku abin da yake cikin ƙasai guda bakwai ba ƙasan ma guda bakwai ne sama ma guda bakwai ne amma abin da yasa saboda ƙasa ita a hada take daga iyakar zuwa iyakar ba za ka gane ba amma dai guda bakwai din ne kaurinta tafiyar shekara 500 haka ita ma sama daga sama ta farko zuwa sama ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar kuma kaurin saman ta farkon shekara ɗari biyar haka kuma kaurin sama ta biyu haka za a tafi shekara ɗari biyar biyar. Sun mastawa daɗa Ubangiji ya nufi ila sama ya zuwa halittun samai fasawa hunna ya daidaita halittun sab'a samawatin wato sama guda bakwai. Kai karkace zancen halittar ƙasa da abin da yake kan ƙasa zancen halittun samai da abin da yake cikin samai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah fa alim masani ne bi kulli shay'in kowane abu Allah masanin sa ne mujmalan wa mufsilan a tare Allah ya san shi kuma ɗaya bayan ɗaya Allah ya san shi afala ta'tabiruna anna al-qadir ala khalqi zalika ibtida'an huwa azam minkum qadirun ala i'adatikum ku kafiran maka da wanda basu imani ba ba ku san ubangijin da ya wannan halittar ya halitta samai da kasai da kowane irin abu da farko kuma wa'annan halittu sun fi ku girma ba kwa tunanin in kun koma ga Allah Allah zai tare ku zai tare da kuma a antum ashaddu khalqan am sama wai ku kuka fi girma da tsananin halitta ko sama bana har girman sama da ƙasa na Allah ya gine ta la kalku samawati wal ardi akbar min kalqin nasi halittar samai da kasai sun fi halittar mutane to ubangijin da ya samai kasai kuma wala kuma da halittar mutum ma kalqukum wala ba'asukum illa ka nafsin wahida da halittar ku da tada ku bai wuce halittar rai ɗaya ba wa huwa Allah bi kulli shay'in alimun masani ne akan kowane irin abu to anan Allah ya samai guda bakwai kamar yadda ya, ya ba mu bayani a cikin suratul fusilat qul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukanun fa qala laha wa lil ardi tiyadaw an awkarahan qala ta atayna da'i fa qarewna sab'a samawatin fi yawmayni wa auhe fi kulli sama'in amraha to ya gama wancan halitta an yi a wancan wuri fusular an yi dalla dalla to ita sama nan guda bakwai an mata rufi ne guda bakwai wa baina kulli sama'in tsakanin kowace sama ta farko da sama ta biyu akwai tafiyar kamsu mai ata amin tafiyar shekara 500 kuma kaurin ma tafiyar shekara 500 sama ta farko an yi ta ne min maujin makfufin wato kun face kun face aka kada ta aka kada ta aka kada ta da aka kada ta sai aka yi sama ta farko wasaniya sama ta biyu kuma an yi ta nemi marmaratin bayra daga marmara tsakuwa amma fara irin wacce ake gini nan da ita duk wannan fa cewa an je duniyar watan an je kaza an je kaza fa duk a sama ta farko ake duk tafiyar da suke ba a kai su ce san tafi sama ta biyu ba wasalisa sama ta uku Allah ya yi ta nemi hadidin da karfe warabi'a sama ta hudu Allah ya yi ta nemi nuhasin da tagulla wal kamisa sama ta biyar an yi ta nemi firdatin da azurfa wasadisa sama ta shida an yi ta ne min zahabin da zinari wasabi'a sama ta bakwai an yi ta ne da zumurrazu karara wato koren zumurrazu mujmilan Allah ya san ko a haɗe wa mufassilan Allah ya san komai a ware wannan shine mazhab ahlus sunna kilafan sabani ga wanda yake inkari yake ce Allah ya san abubuwa da a haɗe amma bai san abu kowanne ɗaɗɗe ba akwai masu cewa Allah da ya san abu a haɗe amma bai san abu ɗaiɗai bayan ɗaya ba. Misali, shugaban ƙasa, idan ya zama shugaban ƙasa, zai naɗa ministoci, wa'inan ministocin su ne iliminsa, kai ka je ma'aikata kaza, kai ma ka je ma'aikata kaza, to duk abin da aka yi za a sa masa rahoto yana sana kenan. To, amma shi na Allah ba kama ne, Allah ya yi mala'iku irin su Jibrilu, irin su Azra'ilu, irin su Safilu, irin su Mika'ilu, to amma yin da ya ce su je su aikin ba dan san da suke aikin sai sun zo sun kawo ba a'a yana tare da inda suke aikin da abubuwan da suke yi a banin shugaban sai an kawo masa rahoto an yi abu kaza jiha kaza an gudanar abu kaza amma shi Allah san da suke yin tare suke yi kuma Allah yana gurin san da suke gudanar da ayyukan shine kenan tafsilan huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawihu na sab'a samawatin wa huwa Allah alimu masani ne bi kulli shay'in kowane irin abu ya san shi kuma yana tare da shi ba sanin bane kawai da sanin yana tare da shi a ko ina kuma ya san shi saboda haka kuma ba iya sanin yake barin sa ba bayan ya san abun kuma yana tare da abun har ma in ku bi ne kuke magana akwai Allah a gun na uku in ku hudu ne akwai Allah na biyar saboda haka duk abin da kake motsi kai karshe Allah ya fi kusa ma gare ka daga igiyar rayuwarka na'am
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك, ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allahu akbar wannan kisa ita ce ta farko a zancen annabi Adamu alaihi salatu wassalam an maimaita ta a gurare da dama wa zukurka tuna ya rasulullahi iz qala rabbuka yayin da ubangijinka yace shine malamai suke cewa ashe kenan komai an yi shi ne dan annabi Muhammad kaga faɗa ake a duk duniya amma sai aka ce ka tuna yayin da ubangijinka ba a ce wa iz qala rabbukum ba aka ce ka tuna yayin da ubangijinka ashe kenan da shi ake magana matsayin agunsa ne Allahu akbar shine irin wannan lamirin da ake yi wa annabi shine aka ce to ashe dai in an ce akwai daren lailatul qadari yana da muhimmanci wanda muke ratansa a daga nan zuwa sallah to da wannan daren da kuma daren da shi wanda ya bada dalilin bayyanar gane wannan lailatul qadari da daren da yazo wanne ya fide da daren lailatul qadari da aka ce yafi ibadar wata dubu ko da kuma wanda ya gaya mana labarin a daren da yazo to da wannan daren da wannan daren wanne ya fi tunda dai an ce abin da ya sa wannan daren ya samu matsayi tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha ko mala'iku ne suke sauka su cika duniya a cikin mala'ikun da ruhi wanda muka yi bayanin sa kwanan bayan mai abubuwan mamaki da kawuna da bakunan nan to idan an ce tsabar saukan mala'iku ne da ruhi ya bada wannan matsayi a daren to daren da manzon Allah ya zufa da annabi Muhammadu daren da aka fice shi bai nan mala'ikun da su ruhin wanne yafi a wurin Allah bayan mun yadda an ce duk a halittar da Allah ya babu halittar da za a gwada ta da manzon Allah to ashe mala'ikun da suke sauka da ruwan da suke sauka ashe kenan zamu iya cewa daren da aka haifi manzon Allah zai iya fin daren Lailatul Qadr yanzu ma wannan ma ya zama abin rikici wasu malama su ce daren Lailatul Qadr ya fi wasu malama su ce daren da aka haifi Annabi ya fi amma kuma in dai kai bayani da hankalinka kai tunani me ya jawo daren Lailatul Qadr da ya girma gashi to daren da aka haifa annabi fa annabi fa aka haifa kuma Allah bai yi abu irin annabi ba to wa zukurka tuna iz qala rabbuka yayin da ubangijinka ya gaya wa lil malaikatu lil malaikati ga malaiku Allah ce inni ja'ilun ni zan sanya fil ardi abaka kalifatan ya kalufuni wani maimako da zai maimakon fitan fiz a hakami cikin zartar hukunci na fiya a ciki shine annabi adam malamai suka ce cikin wannan aya ma akwai maganar fifito wa annabi adam shi ku annabi adam kagan aka ce annabi adam shine har an hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da ikon sa da girman sa da buwayarsa ya gaya wa mala'iku ce zan sanya khalifa mai makona da zai maimayan a bayan ƙasa cikin zartar da hukunce hukunce na zan sanya khalifa an ce khalifa mutum kamar wanda zai zai zama maimakon ka ashe dan adam ya samu matsayi Allah da girman sa ce zai sa dan adam zai sa annabi adam ya zama maimakon sa a bayan kasa to wai me yasa Allah da zai sa kalifan sa sai da ya tambayi mala'iku nan ma akwai karatu mai zurfi ha shugaba kan in zai yi abu na kasa da shi akwai sai ya shi ya fi su sani to sai Allah ya shawarce shi ubangiji sai ya shawarci sauran mala'iku ina so zan sa khalifa na a bayan kasa ashe kenan wai ana so na sama ya shawarci na ƙasa in aka ce na sama zai aikin sa babu shawarar na ƙasa to aikin sa zai lalace kuma za a madariya tun daga Allah ya ce zan sanya khalifa ta a bayan ƙasa me kuka gani a mala'iku to amma da yake mun zo zamani yau in aka ce kana kan kujera da wanda za su baka shawara da wanda ya kamata su yi tunani mai kyau daga ka hau kudin sai ka ce kai kafin kawai sai ka ga kana zartar da abin da ka ga dama sai dai sai dai wanda suke masu hankali su maka dariya a to inda kace komai ka iya kai naka ne dai ba za ka karbi shawara ba za a ma dariya to za ka muka samu kanmu ga ubangiji hatta manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa shawirhum fil amri ka shawarce sabanka a cikin al'amura hatta sai da aka saukar da wata sura guda ana ce mata suratul shura ko to amma sai ga daga zadar mutum an ce wani sai abin da ya ga dama Allah ba shi ya wuce shawari ya fi kowa tunani ya fi kowa sanin da dai to ba haka bane tunda Allah sai da ya shawarci mala'iku kuma suka yi suka suka fada ya fada suka fada ya fada tukun kuma aka ci gaba da sauran magana to yana da kyau kenan mu ma ƴan adam dan ka samu ta kujera ko ka samu kujera babba ko karama ya zama kana shawartar mutane cikin gudanar da al'amura in baka yi haka ba za a maka dariya masu hankali za su ma dariya Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana sharrin duniya da lahira abin da zai damu musulmi Allah mana maganinsa wannan falala da ake samu a wannan wata mai alfurma Allah ya kasa da mu marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana wanda suka riga mu gidan gaskiya da sabinsu da kuma da ɗaɗɗinsu albarkacin wannan ramadana da muke ciki Allah ka jaddada musu rama wannan kunci da ake ciki na wannan rayuwa Allah ka sassauta mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu damana mai albarka ka kiyaye mana abubuwan tsoro da suke cikin wannan damana Allah ka ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu arzikin duniya da lahira Allah ka kiyaye mana shirin duniya da lahira ni salata annabi goma goma ayatul kursi da laqad ja'akum afa daidai Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum sinatun wala nawmun lahu ma fi sirri ibruhu ma huwa al-aliyyul alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil qul huwa da bismillah marra uku uku Allahu samad Allahu samad Allahu samad lam yalid falaqina nas fatiha da salatul fatiha in sharri ma khalaq wa min sharri ghasin da abu insha Allah rabbi nas wa lish صلى على سيدنا محمد الفاتح الباب صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتأثير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله الفاتحة